إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyu ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha tara ga wata na uku shekara dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz yau da mu darasi na ɗari da saba'in daidai darasi na ɗari da saba'in daidai a wannan littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz muna magana ta shaidu to ya yi magana a baya na ƙarshen karatun suwaye ake karɓar shaidunsu yanzu za mu shiga bayanin nisabin shaida kin kamar shaida kala nawa ce hawa nawa ne ya ce alhuku daraban haƙullahi ta'ala wa haƙul adami haƙul adami shaida iri biyu ce kai an aka ce haƙoƙi wanda ke na abin da ake yawa magana shaida kansu akwai haƙoƙi kala biyu ne akwai haƙi na Allah wanda ake neman shaida a kan shi kuma akwai haƙi na ɗan adam to wannan haƙi guda biyu na Allah da na ɗan adam shin zai bayani a kansu fa'amma hukukul adamiyin fatalatat adurub haƙƙi na ɗan adam kala uku ne darbun la yuqawlu fi illa shahidani zakara akwai kala na harko shine wanda ba a yarda da shaidu sai shaidu guda biyu kurin kuma maza kin ba yardan mata mata biyu da ake cakar mace namiji guda kurin dole sai maza guda biyu wa huwa ma la yuqsadu minhu mal shine inda ake neman shaida abin da ba dukiya bace wani abu ne haka wanda ke obje gashi nan gida gona mota kaza wani abu ne bai shahi ba wani abu na material wattaliwa alaihi rijal kazzawaj wa tsala kuma maza suna iya sanin abun shine ya kama misali kaman armi ko saki dukkanin ba wani abu ne ba na shahidukiya kan tabbacin shi ne ko rashin tabbacin shi sai fara da fadar Allah subhanahu wata'ala ita kala ta'ala fa idza balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf wa ashhidu dhawa 'adalin minkum Allah yana maganar mata idan suka kai ajali na kusan kenan kare idda imma famsikun bi ku ci gaba da zama ku maida ta kenan ku ci gaba da zama cikin kyakkyawa cikin mutunci aw fariqun bi ma'ruf ko ku rabu cikin mutunci wa ashhidu da wa adalin minkum ku samu shaidu na maidowa da kuka yi akan wannan abin kenan ka sha da waya adalin kenan maza biyu adalai daga cikin ku musulmi bayan wannan aya wadda take tabbatar da neman maganar maza biyu aka ambata ya ce wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam la nika illa bi waliyin wa shahida ya adal haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu armi sai da waliyi da shaidu guda biyu adalai kaga dai maza ne kuma adalai ya ce fafil ayati wal hadis cikin wannan aya ta gabata da wannan hadisi ware da zikiru shuhud bilafazin tazakir an ambaci shaidu da lafazin na maza ba mata ba shahidai da zawai adalin minku wannan shine kala guda wanda maza kadai suke shaida a nan abinda kuma ba dukiya bace ba irin kama wani abu ke wani bangare ne na shaidu inda maza kadai biyu ake bukata kuran wa darbin yuqbalu fi shahidan kina ga anan maganar arme ko magana komai anan ba a nemo shaidan mace magana kenan mace bata aiki anan kuran nan su kwanta maka wa darbin yuqbalu fi shahidani aw rajulun wa mar'atan akwai wani kala ta shaidar da ake karɓar shaidu guda biyu maza ko kuwa namiji guda da mata biyu kambacin namiji guda au shahidun wa yaminu almudda'i ko kuwa shaida guda tana aiki tare da rantsuwar wanda ya da'awar wani abu kaza da aka ce ka shaida ya ka shaida guda babu na biyu sai ya rantsuwa kan bacin shaida na biyu a irin wannan hali kenan ya ce wa huwa ma kana kasa domin almal inda shaida ce ta dukiya ya kama kalbai wal ijara wal rahan misalin rigima ce ake ta ciniki ka saya bai sai da maka ba ko kuwa an kulla wani abu na kwantara ta kasuwanci ta misali haya ce aka ba mutum ta wani gida ko mota wani abu daban da aka yi da na mu'amala warhana ko maganar jingina irin da wani abu da na matare na rigima wani abu to anan ana aiki da shaidar namiji guda da mata biyu ko kuwa shaida ka kawo shaida guda da rantsuwa kambacin shaidarka kin da kai da awar kaza na wani aka ce ina shaidu sai ka samo shaida guda wanda ya tabbatar adali ne ya tabbatar da abin da aka yi ima shaida to ganin babu na biyu ya ce to kai yanzu ya ka gama da rantsuwa ka amshi kayanka abin da kai da'awa amma inda babu shaida kaga ba magana rantsuwa nan to ganin akwai shaida amma bata cika ba an baka dama rantsuwa ka gama da rantsuwa guda a irin wannan ana yin su cikin abin da yake na dukiya ne na wani abu da na matare na kayan duniya ya kama maka misali ta kala ta'ala wasta shahidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farjun mar'ata mimman taradun min shuhada an tadilla idahuma fa tudhakkira idahum al-ukhra inda Allah kai magana kan magana rubutun bashi sauran su kan magana jingina ya magana wasta shahidu shahidaini min rijalikum ku samu shaida shaida biyu min rijalikum cikin maza da cikin daga cikin mazaje ga Allah ce fa'in lam ya kuna rajulai ne in ba maza biyu ba a samu ba farajulun wa mar'atan ya samu namiji guda da mata biyu kan batun namiji guda kenan shi ma ta yi mimman tardaunin minan shuhada daga cikin shaidun da kuka amince kuka yi da su mazan haka a mata ma yau da aka amince da ita guda biyun da aka yi magana an ta dilla idahuma fato zakir idamun ukura don ɗaya in ta amince ɗaya ta tana mata wannan shi ka da rauni na mata e rauninsu wajen maganar hankali ta alaka magana ɗaya ta mance ɗaya ta tana mata nan magana da yake an kama ta a nan biyu kambacin namiji guda iya cikin dalilai da manzara ke magana cewa na kasar rabagon hankali na mata daga ciki akwai wannan shaida ce cikin qur'ani Allah ya magana mata sana matsayin mata biyu kambacin namiji guda ya ce inda ya tamance ɗaya tana mata idan akwai nakas akan magana hankali wanda kullum wannan magana hankali wani zai ɗauka magana ilimi ilimi daban hankali daban ilimi daban da wani zai ce maka ai akwai misali a kalas za a samu mace ce firimar mata ga firimar a cikin maza duk ta wuce su za ce kuma ya aka yi a ce kuma gashi mata aka ce mana hankali kuma shi mana magana hankali ba dukkan namiji bane dukkan mace hankali an ce jinsin maza jinsi na maza shi jinsin mata hankali jinsin mata maza akan samu ta mace ta yi wani namijin hankali wani namijin mace kuma ta yi wani namijin hankali kwarai kinan ba ba samu wani ba amma aka ce a jumlace a jinsin maza jinsin maza ya jinsin mata hankali ma kan samu a cikin jinsin matan wata yi wani namijin hankali akan samu wuri da yawa ma aka kan kuma daga ciki har irin wasu su kawo dalilai na wasu ruwayoyi marasa inganci na magana mata ko shawara su ba a yi abin kawai shawara su shekara daya shawara daya za ta halaka shekara guda kaza kaza ya saba sunna annabi sallallahu alaihi yana shawara haka mata misali an ce abin da bai muntuwa a cikin tarihi musulunci annabi sallallahu alaihi a cikin mazan da mata amma yayi nemi shawara ta mace ta ba shawara kuma aka samu wuta shawara abin da aka yi a Hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi komawa makka kai madina bayan sulhu da aka yi da shi da quraish ta ajiye kayan yaƙi ka a buga ai kaza kaza dai bayan sun zo da niyan umara lokacin da ya umarni su warware umara su dangana su koma abin ya ma sabai ya wuni kwarai ya ce kowa ya warware shuru babu wanda ya amsa kira a warware harami ba wanda ya warware harami annabi sallallahu alaihi hankalin shi tashi kamar sabai sun yi dan tauri sun yi rishin amsa kira daga wagawa hatta kai ya shiga hema ya shiga umu salama ga abin da yake ciki ba ta ce abin da za a yanzu ka huta ka ce ma kowa komi ka huta kai ka fara kama ka fara hudda naka ka fara kama duk baka yanka ka ce musu komi gurin haka kuwa shawararta ya ce a kowa komi huta kurin sai kama tashi ya hudda yanka kuma gashi ana rigaye rigaye ka annabi ya rigaye ka sai ka hukun kowa ya warware ya yanka dabbar shi kan ce nan shaida ce shawara ce ta mace kuma aka samu wani kwarya fari da wani abun aka samu wuta ta wani kumci da aka shiga to kenan maganar ilimi daban zaka kuma ce kullum ku gane maganar ilimi zaka mutum da diploma da komi wajen bangaren mathematics mai wahala ma mathematics bangaren wani ilimi daban na abu kaga kware mai ilimi ne da diploma babban engineer ne doctor ne ma mai ga wawa ne cikin mu'amala sai ga wawa ne kullum kowa san wawa ne dari ne sai mai wawa mai dariya kuma doktor ne wallahi wannan akwai duk wanda sun mu'amala sun kan da ilimi ga diploma ne shi amma kun wawa ne ana samun kaga wannan kana ilimi daban kuma hankali daban na zaga mahaukaci amma ka zo wani abu aka zo misalin da qur'ani sai ka ji ya mata ƙara zau zau zai ma qur'ani in ya kama ba sai ka daga kuma kuma ka ci ne amma wani ilimin abin ya kan shi guta ba ke ne ya ta magana ilimi daban hankali daban to dai muna maganar maza sai mata hankali وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد hujjar maganar a kawo mutum wanda ya da'awar kazana wani da aka ce ka shaidu biyu inda ba shi shaidu biyu zai kawo shaida guda ya gama da rantsuwa a yarda da shi da shi dan nan akwai wasu malamai cikin magabata masu ganin cewa rantsuwa ba ta kamacin shaida ta wannan hujja ce ta wannan ruwaya tabbatatta ta abdullahi bin abbas kuma ya dangana ga annabi sallallahu ruwa da imam muslim ya ruto haka asabu sunan irin sa abu dawud ibn majah inda ruwa ta tabbata annabi ya yi magana hukunci za a yi shaida guda da rantsuwarka rantsuwa tana kamacin shaida inda yake da shaida guda sai ya ce wannan nau'i kenan wanda ake karɓar shaida guda biyu ta maza ko namiji guda da mace biyu ɓangaren abin da yake da alaƙa da dukiya wani abu dai na matar na duniya wa darbun yuqabalu fihi rajulani أو رجل ومرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يتلي عليه الرجال غالبا كالرداع والولادة وعيوب النساء الداخلية akwai ɓangare na shaidu da za a nema a haƙƙin da yake na akwai inda ake neman shaida ta mutum biyu maza ko mata biyu irin wanda ya gabata to nan ƙarin au arba'un sawatan ko mata hudu kenan nan abin da ya wuce baya an yi maganan maza biyu mata hudu ba su kamaci maza biyu mata biyu kayan dukiya kayan abin da ke na gona ko wani kudi gona daban don mata hudu sun shaida ba a da shi dole ya samu namiji a ciki amma an yarda namiji guda da mace biyu a irin wannan kaya na wani gida maganan mota abu ne na matar haka ana neman shaida mata ko suna ba a da shaida su sai an samu namiji guda to kan za a gama da mata biyu a wannan wurin ko a wani wuri can abin da ke ba kayan duniya ba ko ba material ba maza ma sama ta kwalba ta kwalba dole ya maza ko to nan kuma mazan biyu suna aiki ko namiji guda da mace biyu kuma ko mata hudu ma gaba suna aiki mata hudu ma suna nan suna akan mace maza biyu mata hudu a menene mace hudu take kan mace maza biyu shine yace huwa ma la yutalli alaihi rijal ghal mahi abinda mahi yawa maza mana ba su iya sani abinda kenan mata suka yi sanin al'amarin misali ka rida a shaida ta wane wancan ta shayar da wane na bayanacin gida tsakanin mata su wasu in shaida kan reno ko wancan ta aihuwa ne abin shi aihuwa tarihin aihuwa sauransu ko ko wani aibu na mata misali yanzu an zo misali ya zo ya ce wani mata da ya arma ya kawo na abu ya danga mata na zurshin lahiya iyawa karya ce yake don abin da makamin abu daban ya zo ya danga mata wata cuta mara lahiya to a nan za a nemo mata shaidu guda hudu kamar namiji biyu su shaida su mata shaida ƙarya yake abin da yake ko gaskiya ne kenan abin da yake irin wannan al'amari kenan mata hudu suna suna shaida suna kambacin maza biyu haka da abin da yake na aibu na mata annan mata suna aiki ko da ba da miji a wurin sai duk da muka ce ina bai na fiƙihu na maganar malamai muka koma nan san hadisi manzo Allah sallama ya aiki da ma maganar shaida ta shaida ta maganar rainokin nan ko ta shayar da wai mata wani na mai ce rasulullahi wai ni mata ta ce da bata da da zaka ban ta shaida ta shaida ka ba an baka kushan nono dare wa amma huququllahi ta'ala fala tuqbalu fiha nisa amma haƙƙi na Allah samsan mata ba a karɓar da su likawar zuhuri maganar imam zuhuri yake cewa la yujlid fi shay'in min hudud illa bi shatar rajulain ba a karɓar misali ba a bulala wani cikin haddi da shaidar he da shaidar maza kurin inda bai shai haddi to ba a aiki da shaidar mata dole sai shaidar maza guda biyu to shi ma wannan haƙƙin Allah وهي على ثلاثة أضرب شيما كلا أكني حق الله ما ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا أكوي بانغاري نا شيدا كان حقي wanda yake haƙƙin Allah ne wanda sai mutum hudu ake karɓar shaidar su shine shaida kan zina yace kala ta'ala walladhina yarmuna al-musnat thumma lam yatubu arba'atu shuhada fajudum 80 jalda wa'inda walazin yarmunan musanat wanda suke jihon mata kamammu sun malam ya atu bi arba ta shuhada kuma ba su kaba shaidu guda hudu akan wannan abin da suka tumi wani kamamme ko kamamma Allah ta fajilu dum 80 da ku bulala su bulala 80 kenan anan sai hudu kuma maza wa darbun yuqabalu fi thnan ko masu wa zina minan hudud akwai bangaren da ake karɓar shaida ta mutum biyu shine a cikin haddi na Allah haddin da ba zana ba liƙauli zuri ta gabata ta cewa la yujladu fi shay min hudud illa bi shatar julaini ba a shaida cikin wani abu na cikin haddodi eh da shaida maza biyu kenan abinda haddin da ba zina ba mutum biyu kenan suna iya shaida kan shi wa darbun yuqabalu fihi wahid wa huwa hilalu ramadan bangaren na shaida namiji inda ake karɓar guda shaida mutum guda shine ganin jinjirin watan ramadan za a aiki da shaida ta mutum guda nan wani abin da fikiyo akwai malamai masu ganin shaida abin sai kano maganar masu ganin cewa ɗaukan azumi da shaidan mutum guda ana yi amma aijewa ya da shaida mutum biyu shi sai maka maganar hilalun ramadan akwai wannan fatawa ko sabanin malamai kai wannan maganar to man ittifaqi ne wannan kan cewa kai na jami'i karin na maganar jinjirin wata dole a ɗauka duk da mun san da cewa inda ya tabbatar watan gurin tana neman tabbatar da gurin sai al-yamin cikin abin da ake shaida da su a ba wani haƙƙi idza ajaza al-mudda'i an taqdim al-bayyina idan wani ne yace wannan kaza na wani in ma gona ta wace ko na mota ta wani abu kaza dai ce na wani ko ina bin ka kaza wani misali kudi ce ina bin ka kaza to amma nace ina shaida shaida babu wa an karar mudda alai kuma shi wanda ya ce abin ya ce ƙaƙarya kake ne maka bina ko wannan gona take hannuna ta wace ko wannan gida nake ciki nawa ne in wuce a gida nan saka nayi aka tada rigima falasa lil mudda'i illa yaminul al mudda'a alai to ana inda aka nemi shi wanda ya ce kaza nashi ne babu shaida ko ɗaya babu shaida wanda zai mai shaida to annan ba abin da za a yi ba a cewa ka zo ka rantsa kamshi kan kawo mutane a ba yarda da wannan abin kuma zo cewa gona ta wani ta wace a ƙarya to zai zan rantsa da qur'ani ko ta bace ba a ba ruwan qur'anin ka kai rantsuwa ka ko ne ka kashe ma shaida kan mutai ka shi mutaka ba hannun mutum yake iya hannun mutum a shar'anci kunna shi ne baka iya karbe wannan abin a hannun mutum ba shaida kunna ka zo ka rantsuwa ƙarya a baka mutane wannan rike a hannun shi ƙarfi hujja ce mai ƙarfi shi yasa take nan in ka zo wani zo ce wani abu a hannun wani ya ce na wani za nemi shaida matuƙa ba shaida to shi wanda abin ke hannun shi zai rantsi shaida abu a hannun shi kuma ya rantsi kuma ka shaida kai ba a ce babu mumta ka rantsi ka shiga mutane irin da ake mutum zuwa rantsi ƙarya kun a ba shi ka mutane ba a yarda da dora zan ba a yarda shi kurin kai ka ka shaida in ba shaida kurin shi wanda abin ke hannun shi zai rantsi wani abin na wani shi ke nan kare ya ce ya yi wannan magana da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam albayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala mudda'a alai can bayan kan tarwa kan fadar annabi sallallahu alaihi wasallama shaida an dora wa al mudda'i ya kawo shaida wanda ya da'awar kaza ce na wani abu ne a hannun wani kace naka ne to za ka shaidu shi kuma walaminu alamudda alai shi kuma rantsuwa an dora ma wanda aka ce kaza nashi a hannun shi aka ce wani ce nashi ne to shi za a nema yanzu tunda shi ne bai abu sai zai rantsuwa rike abin shi me hujja kan haka baya tabbatatta to bada mun gabata kanta wa an al-ash'as bin qais al-kindi qal kanat bayni wa bayna rajulin khusuma khusumatun fi bi'r فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينك أشعث بن قيس الكندي كي تشوى an samu wata rigima shine husuma tsakanin da wani mutum akan rijiya na ce tawa ce ce tashi ce shi kuma wancan mutumin kenan shi ke aiki da rijiya ya zo ce wannan rijiya tashi ce rikici da ya kabre ya ce fakatasamna ila rasulullah salama he muka je ƙara wajen muka kai ƙara wajen manzan sallallahu salama da wanda rijiya take hannun shi da wanda ya da'awar tashi ci sai faƙada rasulullah sallallahu manzan sallallahu cewa wanda ya da'awa shahida to kace rijiya kace kashe shaidu biyu zaka kawo au yaminu ko ku shi rantsi kai ka kawo shaidu biyu wannan saman shi da wannan taka ce ko ko shi ya rantsi sai kullu ta asha sai ce sai na ce idan ya halif wani haibari rasulullah wannan zai rantsu banza wannan zai rantsi a banza ce bai kulawa bai san rantsuwa ba kin zai rantsu ƙarya ta kana zai rantsuwa ba ruwan shi sai faƙaɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan fa huwa fiya fajirun laqiya Allah alayhi gadaba ko annabi ko mu azimi shukurun shi dai na bazai sananne duk wanda ya rantsuwa ta ƙarya dan ya ci dukiyar da ba tashi ba iya fajiri akan ta to zai gamu da Allah na hushi da shi wannan a wata ruwaya duk da nan to nan yake cewa fa anzalallahu tasdiqa zalika sai Allah ya sabkar da gaskantar da wannan magana akan shi ne kenan wannan aya ta sabko innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa amanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati فلا تبا ولا يكلمنا ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم rashin ayi Allah ya ce ya asa da wannan aya cewa innal ladhina yashtawna bi ahdi Allah wa amanihim samanan qalila wa inda suka canza kenan su tada alƙawari na Allah ko rantsuwa da suka yi ta banza dan samanan qalila dan dan awanin duniya ka tada alƙawari ko ka rantsuwa ta ƙarya to Allah ce wa'annan mutane la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira ولا ينظر الله إليهم ولا يزكي ولا ولا ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم ألا بي مسو مغنى بي ديبس غوب قيامة ولا يزكيهم بي زكي سغم الله عند سكي تكي ولهم عذاب عليم سنة da azaba mai tsanani kan wannan ne aya ta sauka kenan nan kashe ne amma ba wata ruwa ce sallallahu kuma zai ta yi zai yanzu annabi ce ba ba ba ba ba annabi ce ba mu da wani abu ba wannan ba wani abu ba wannan ko da ƙarya zai ba mu da abin zami bayan wannan kurin ko ka shaida biyu ko kuma ita yi da ita yi da rike go rijiya kurin ko da ƙarya ce ki mun ban mu da ba abin zami aiki shi a zahiri ne wannan kenan shari'a tana aiki da zahiri ba baɗi ne Allah san hakika ma mun baka baka shaida guda biyu kurin kan shi ne shi ya rantsi shikenan ko da ƙarya yake tana shi da Allah shin ce mushin ba muka yi magana cewa shari'a ba gaskiya ba gaskiya annabi ya magana bai halitta maka haƙƙin mutane amma shi alƙali mu zama ake da zahiri shari'a ka ta'ajjid ka kawo shaida kaza naka ne baka shaida wanda abu ke hannun shi zai rantsuwa ya rike wannan abu can mun san akwai shari'a babba mai zuwa shi da bambancin shari'a ta Allah ta dan adam an san amma an maka ƙarya da ita an je in za a gane mai ƙarya kuma a hukunci na ƙarshe sai ya ce kitabul jihad kitab da zai maganar jihadi anan za mu ji menene ma'anar jihadi a musulunci me yaya ne ke kasancewa a wani hali ke kasancewa wa ya hau matsala a yau ya kai yanda shahawa musulmi a shakashin kaji abu da yawa da ake hatta kai yanzu maganar jihadin ma kamar abu da aka yi neman a ce babu shi kullum abin da muke gudu mutane ko a ce wasu malamai na in kayan maganar jihadin gaba daya za shi gaba matsala wata a kasan mota yanzu misali kullum ana maganar isra'ila yau kaddara misali aka ce zai misali ta shiga larabawa ta shiga saudiya ma za saudiya ai kira za a ce a jihadi kun ce ba jihadi kun ce ba jihadi a duniya mutum ya je mutu sauran za ka tsaki mana aka yi saudiya su kama saudiya ko ana za ka tsaka saudiya hari to yi aka ce za a yi saudiya misali hari to kukun kun ce ba jihadi wa za shi kullum ka bar abu yadda yake na ka tsana shi ko da babu damar yin shi babu shi a waɗin shi yana shi a taka shi musulunci yawa musulunci addini mai zaman kanshi komai ya tsara ba zama zai zo bai tsara shi mai suna mai kaza komai ya tsare ki in ka yi ma amma baka yi ba dai ga yadda tsarin addini ya zo kai ka canza shi ka bar shi an da ya zo ga wurin shi inda dama maka dama baka yi ba ya yi maka lahiya daga neman sarrafa ko ga neman juya abu in bayan da yake ba kinan zaka ji menene matsayin jihadi a musulunci yaya yake kasancewa shi ce zama ta'arifin shi me ta'ame ma'ana jihadi yace al-jihad ma'khudh min al-juhd wa huwa at-taqat wal mashaqqa asalin kalmar muke so daga ina ta hoto yake bayani amma ta'ame kalmar kalmar jihadi ta huto an ɗauko ta daga ƙoƙari ka yi bakin ƙoƙarinka ka sha wahala ka jimre yuqal jahada yujahidu jihadan aw mujahadatan ana cewa wannan yayi ya kokari iya kokari kokari aw mujahadatan ko ce yin wani kokari hobbasa idza stafarqa us'ahu duk inda ya kawo bakin iyawar shi wa badala taqatu ya bada bakin karhin shi wa tahammala al-mashaq في مقاتلة العدو ومدافعته إن يجيبني ما وهلا تا يا المكيا da mudafa'ati min mudafa'a kare abokin adawa in za kare kanka abokin adawa wala yusamma al-jihad jihadan haqiqiyan illa idza qasada bi wajh Allah amma ba a kiran jihadi jihadi da sunan jihadi sai inda aka yi shi dan Allah kuran wa urida bi ilamu kalimati kuma an yi ne don wani war ɗaukar kalmar Allah wa rafa urayatul haq da niyya ta daga tuta ta gaskiya wannan shine kenan wa wum da zatul batil da koral batil me kamata kaman kora kan ka kore banna daga wuri wa badalun nafs da ba da rai fi mandatar Allah cikin neman yadda Allah fa'iza uri da bi she'un duna zalik min huzuzun duniya idan aka nemi wani abu aka nemi wani abu ba wannan abin da aka ambata ba na neman yarda Allah daga kalmar Allah daga tutar gaskiya da korar banna da ba da rai don yardar Allah fa'iza uri da bi she'un duna zalik min huzuzun duniya idan aka yi shi don wani abu wanda ba wannan ba daga cikin wani amfanin duniya to anan fa innahu la yusamma jihadan ala alhaqiqiyya anan ala alhaqiqa kai ba a mai suna jihadi na haqiqa ko da an mai sunan jihadin faman qatal li yahza bi mansib aw yasfar bi maghnam aw yuzhir shaja'a duk wanda ya yaki dan ya samu cimma wani matsayi eh ya samu samu komanda shugabancin na daban a ya zafar bai maganan ko ya samu ribata da wata gani ya samu wata ganima a yanzu shaja'atan ko dan ya bayyana shi mai karhi ne ya iya mai karhi ne shi awai na da shuhuratan ko ya samu shuhura shahara ya shahara fa innahu la nasiba lahu fil ajr to wannan ba shi da wani rabo na lada wala halza lahu fi thawab ba shi da rabo cikin ladan Allah ake bada bai ciki kenan ya ce fa'ana abi musa wata ruwa ta abu musa al'asha'ari ruwa da bukhari ya kawo musulma kawo haka a sabu sunan irin su kenan abu dawo da turmuzi ibn maja ya ce ja'a rajulun ilin nabi sallallahu alaihi wasallam faqal الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ونمتن يزو يكي تنبرا عنه صلى الله عليه وسلم yace arrajul yuqatil lil maganam ya rasulullah mutun yazo yake yaki dan ya samu ganima a kwashe ganima warajul yuqatil lidhikr wani kuma mutum ne yazo iya yaki amma dan ya samu suna warajul yuqatil liyura makanu wani kuma yazo yakin dan a ga irin jihadin kokarin shi matsayin shi a cikin addinin faman fi sabilillah a wa'annan wanne ne na Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai anan manzon sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa da cewa yace fa qala sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatu llahi al-ulya a cikin wannan kenan ga wanda siffar wanda yake zama fisga wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zamanto a sama fa huwa fi sabilillah wannan shine yake cikin fi sabilillah wannan shine hujjar da ya maka ta duk wanda ya yaki ta samun matsayi samun ganima a shahara to ba shi da rabon lada ga mai samun rabon lada annabi ya bada amsa wanda ya dan neman ɗaukar kalmar Allah yanzu sai a targhib fil jihad kwadaitarwa kan jihadi fi sabilillah an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وسام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة abinda yake wannan ruwaya wadda dai imam al-bukhari zai salma ta tabbata abu hurairah ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amana billahi wa rasuli duk wanda ya imani da Allah da manzon shi ya imani na gaskiya bayan imani wa qama sala ya tsaye da sallah wa sama ramadan ya azumin watan ramadan sai ce kana haƙan alallah haƙƙi ne Allah ya ɗora makan shi an yi dukhilul janna Allah ɗora makan shi haƙƙi zai shigar da shi aljanna nan za ka iya cewa yo ina maganar zakka ina maganar hajji cayi wanda ya tsaye da sallah ya ba da wata ya imani da Allah da manzo na Allah ya tsaye da sallah ya azumin wata ramadan nan in ma kayan faratawa a nan wani abu ne in ka ce zakka yanzu na cikin kwaki hudu zakka cikin nan zakka zama su kudi ce ita ma haji haka zama ita masu hali ce shi za kenan abu don aka ce zakka ya kenan kenan mutum da hudu zakka ba kenan talaka bai ci kenan ko za ka abin a imani da Allah da wannan ayyuka talaka bai yanzu shine kowa ya yi talaka ba yin kuɗi ba tsaye da sallah imani da tsaye da sallah kai imani da Allah da manzan Allah ka tsaye da sallah kuma kai azumin watan Ramadan wanda ya haka haƙƙi ne Allah ya ɗora ma kanshi an yi dukhilhul janna zai shigar da kai aljanna sai ce jihad fi sabilillah aw jalasa fi ardi allati wulida fiha kaji kai jihadi fi sabilillah ko ma ba ka yi ba a garinku inda aka yi ka zamna haka mutu kana sallah da azumi da imanaka wannan Allah ya ɗora ma kan zai sa ka aljanna ko ba ka jihadi ba ƙalu afala nubashir nas ya rasulullah mu ba mutane albishir kenan da aljanna sai yake ce musu inna fil jannati mi'atu daraja a aljanna akwai wata daraja 100 100 a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah Allah tattalin wannan daraja ga masu jihadi kurin fi sabilillah ma baina darajataini kamar baina sama wal ard tsakanin daraja biyu da aka ce 100 kamar tsakanin sama da ƙasa nan hafiz ibn hadis cikin fatul bari yake ce me ma'anar wannan hadisi cikin ma'anar shi take a hili annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da alƙawalin Allah ga waɗannan mutane wanda ya imani da Allah da manzon Allah ya tsaye da sallah ya yi azumin watan Ramadan to dan wannan maganar wai wannan garanti ne ya ɗauke magana cewa mutum ko bai yi jihadi ba zai shiga aljanna ba kawai ce ki jihadi ba cikin kawurci ana shiga aljanna to amma duk da haka ya gaya maka roman jihadi akwai fadala kai shi magana kenan kenan abu ne mai lada mai fadala mai romo dan nan kaka ɗauka kawai kenan tunda an ce wannan ka ƙarfi ga zaman ka ba komai wannan ka ga kuma amma ga wani abu daban mai romo shi ne karantarwai ga wani abu mai daraja ya ce iya da daraja a Allah a aljanna akwai wata daraja ɗari wadda Allah tattalinta ga masu jihadi fi sabilillah tsakanin ko daraja guda biyu tsakanin sama da ƙasa ne wannan shi ne ya karanta da kai da roman jihadin a lokaci guda amma ko baka je ba ba ta mutum zai jihadi bai shiga wuta magana shi ne ke nan magana eh za ka ko a gida ka mutu amma ga fadalin shi kuma za mu ga inda yake kama tilin in za ka shiga matsala inda yake misali za mu ga bayana gaba amma ko da lahina abin ne dai shi dai alƙawarin aljanna akwai ga wancan mai wancan halin gaba daya nan da ya ce daraja ta shi ne cikin fatawar ba da harsu bin yake cewa ƙarƙashin wannan wai wannan maganar Allah ya tattalin daraja ɗari ga masu jihadi fi sabilillah wannan fadala ce muke magana ta jihadi ai bai ɗauke kuma Allah ya tattalin wata daraja ta musamman ga wasu ayyuka daban ko magana kenan wannan dai an haɗa mana ta ta jihari ce aga mana bai ɗauke wata fadala daban wanda ba wannan ba shi ma Allah zai bada fadala akan ta manzo zai mun ji fadalar jihadi fi sabilillah kina akwai kwadaitarwa akan jihadi muna baban kwadaitarwa akan jihadi fi sabilillah ka ji roman shi yace fa idza sa'altumullah kuma ƙarin magana ce idan za ku roƙi Allah ma'ana aljanna fasa'alul firdaus ku roƙi Allah ya ba ku firdaus aljanna idza ta'allama ita tace kululwa yace ku roƙe shi ya ba ku aljanna firdaus fa innahu awsatul janna ita ce nan ba tsaki a ce ita ce mai hijiman afdal ita ce mai hijjal aljanna kuntum khayra ummatin tawjanakum ummatan wasta kamar nan bukari kana cikin kitab tafsir wajen na kuma mutum wasta ala sai al'umma mai hiciya ba tsakiya ba ba zan tsakiya ba wasta ma'ana afadal al'umma nan kenan firdaus ita ce ololuwal ita ce mai hiciya aljanna ka yi ta wa'ala aljanna mai ɗaukaka na an ce alhissi ma'anawi kenan magana matsayinta kuma da take ita ce kolo a saman aljanna gaba daya bugan da yake ta ma'ana me al-ma'anawi awsat wa na afdal a'la a sama kolo ta sama duka aljanna gaba daya wa fawqahu arshur rahman kenan a samanta yake da al'arshin Allah rahman kenan ya kan taka kai kenan aljanna firdaus ita ce a sama sai ce maka al-ma'anawi wata wadansu ma'anawi afadal ausat mai hiciya amma kuma wajen alhinsi a hakika ita ce saman duka aljannu gaba daya duka aljanna kai aljannu aljannu ne aljannu ne ba saman aljannu ne sai kenan cewa a samanta al'arshin Allah mai rahama yake wa minu nan damiri iya komawa ga ita aljannar firdaus ita bin gina a cikin ta dan ce akwai masu kuskuren yake cewa masu dangana mawa daga al'arshi a daga ita aljannar firdaus tafajjuru anharul janna koramin aljanna daga nan suke suke suke yawo suke zubowa ita ce daga sama daga nan duk koramin aljanna daga nan suke biyowa sun zaura daga nan suke kadawa nan ne tushen famfa na aljanna yasa samu sauran samu wannan ya kawo na ruwaya don ya tabbata maka da fadalar jihadi fi sabilillah wa ina ga haka ne ko eh wa anu wata ruwaya daban ta Abu Hurairah ke cewa wata kuma na ruwaya Imam Muslim ya rawaito haka Imam Ibn Majah yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mujahid fi sabilillah كمثل السائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله maza su ga cewa misalin mai jihadi fi sabilillah a ga matsayin ladan shi ko roman shi ya ce ka matsal sa'imin ƙa'im alƙanut bi atillah kan misalin mai azumi mai ƙiyamun laili da ayoyin Allah cikin dare alƙur'ani ga azumi ga ƙiyamun laili kuma wannan kullun azumin yake la yaftar min siyamu la salatin kullun azumi kullun salat qiyamul layl yake da dai gaba daya hatta yarji al mujahid fi sabilillah kenan misali iya baka misalin lada da ake rubuta wa mai jihadi fi sabilillah kamar ka kaddara wane kurin iya ta sallah iya ta karanta ayoyin Allah iya azumi an sanar da to haka idan mai jihadi ya wuta kullum a takardun shi ana rubuta mai ladan sallah da azumi ba yankewa har he ya dawo gida iya cikin wannan fadala wannan rubu shi ne maganar wa anun wata ruwaya daga abu huraira ita wannan ruwaya bukhari ya rubuto ta ka muslim ya rubuto ta yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam intadaba allah liman kharaja fi sabilihi لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من عجر وغنيمة أو أدخله الجنة انتدب الله na intadab ma'ana kaman ka nema wa zai kaza ka zama kaman a cikin wa zai kaza me kaza kaman ka sa wani firi wani adaban wa zai kaza me kaza mala ya zaburar da wa zai kaza Allah ya nemi cewa wa zai wata fi sabilillah kuma wannan hutar da zai yi fi sabilillah la yakhruju illa imanin bi wata tsaka rasuli in dai ba abin da zai hudda kan sai imani da Allah da gaskantar da manzannina to wa zai huta mana na kira na Allah wa zai irin wannan huta fi sabilillah huta idan imani da da ni da gaskantar da manzannina zai huta ina wanda zai haka an urji'ahu zan mai da shi fadar zan bashi بما نال من أجر وغنيمة ما يقوم جدا أن أنت كيرانت نصرة يزود لادا كم ده غنيمة إيه كيرانت يجينا أنت يجي يزود لادا على باش لادا كم يسمى غنيمة أو دخله الجنة كو كم إن شاء الجنة أنا يشهد شيء ده بتابعه wannan shine kenan zaburarwa akan yin jihadi fi sabilillah sai fadalu shahada fadalu shahada fadala ta wanda kuma ya mutu a wajen yaƙi fi sabilillah nan ma ya kawo ruwa da imam muslim ya rutu haka imam tirmidhi an masaru qal سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون muka ma abdullahi wannan majalisa masaruk tabi'i ne mun wa abdullahi bin masaruk tambaya me ma'anar wannan aya fatar Allah subhanahu wata'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabili amwata kakku tsammanin wanda aka kashe cikin ɗaukaka addinin Allah matatu ne kakku tsammanin matatu ne bal kin ba maganar mutuwa irin taku a wajensu ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna raye a wajen ubangijinsu kuma suna cin abinci suna rayuwa sabar zakiya ƙal da suka yi wannan tambaya nan su tabi'ai ne suka tambayi wannan sahabi ibn mas'ud akan ma'anar wannan aya ƙal sai ke ce musu inna qarsa anna an dalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ma mu wa manzon Allah wannan tambaya da kuka mini kuma manzan Allah wannan tambayar ma'anar wannan aya faƙal yake gaya mana ga abin da zai kasance ya ce arwahuhum fi ajwafa tsayarin khudur lahaqa nadinin mu'allaqatun bil arsh tasaruhu min aljannati haythu sha'an ma'anar da magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mana shahidai arwahum fi ajwafi tserin khudar Allah na sa rawukansu cikin wasu tsuntsaye tsanwa tsuntsaye tsanwaye na musamman a aljanna a cikin ake sarar nasu laha kanadilun mu'allaka bil arshi kuma wannan tsuntsaye suna da wasu hutulu da aka rataya a jikin al'arshi wannan tsuntsaye tasarruf min hajja tana yawo aljanna inda suke so su ci wannan su ci wannan aljanna suna yawacin aljanna sa ta kira ita aljanna ita ta aljanna yace summa ta'awi ila tilkal qanadir bayan sun kare yawo aljanna ina zai su sauka a wannan hutulu na cikin al'arshi fattala ilaihim rabbuhum itla'a Allah ya dibi wa'annan shahidai wata diba ta musamman faqal sai tambaye su yake ce mashahidan wannan hal tashtahuna shay'an kuna sha'awar wani abu daban kuna buƙatar wani abu qalu ay shay nashtahi wa na nasarahu min aljannati haythu haythu shi'na suka ce ya Allah me za mu buƙata kuma me za mu buƙata bayan muna yawo a aljanna inda muke so fa fa'ala bihim dhalika thalatha marat irin wani tambaya Allah ya musu tambaya uku irin wannan ba kwa buƙatar kuna buƙatar wani abu suka ce me za mu buƙata bayan muna yawo a aljanna inda muke so bayan ya so uku falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu da suka ga dai ana musu tambaya ba a bar tambaya ba qalu ya rabb yanzu suka ce ya Allah nuridu an أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى yanzu da kenan duk babu su da bukata basu bukata komai yanzu ka suke nema ya Allah yanzu abin da muke so a wajenka ka da mana rawukan mu a gangan jikin mu eh mu je mu koma duniya mu sake jihadi fi sabilik mu sake wata shahada irin wannan kenan sun ga fadar amsa samu ko yanzu ga wasu zugurin zugurin su sake koma duniya sai jihadi su koma ga Allah falamma ra'a allaysa lahum hajatan turiku da su ga wanda bai zama Allah Allah ga busu bukatar komi shikenan sai aka bar su a wannan hali a cikin tsuntsayen aljanna magana kenan shine rayuwar da suke kina ga ma'aunar tafsirin irin rayuwa da shahidai suke cikin aljanna cikin tsuntsaye kuma kuma suna yawo a cikin gidan aljanna wa an anas anna ummu rubai bint al-bara wa ya ummu harisa ibn suraqa atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ala tuhaddithuni an harisa wa kana qutila yawm badar asabahu sahamun gharb wannan baiwar Allah ummu rubai bint al-bara wal harisa ibn suraqa wani sahabi ne wanda aka kashe a badar ya shahada a badar take ce rasulullah ala tuhaddisni an harisa rasulullah ba za ka bar labarin dana ba harisa mana kai yanzu a wani hali ke ciki ba mutuwa take da labarin ɗanta da ya shahada wani hali wani matsayi gare shi a wajen Allah sai kai maka bayani wa kana qutila yawm badar an kashe shi a yakin badar asabahu sahamun gharb sahamun gharb suka ce balfardi balfardi kenan balfardi kenan a cikin yaki ba san wawa kawace a lullu kibiya kun ba san wawa kashe shi kun ta same shi ana cikin ana cikin halbalibe ba mai ce ga wanda kashe shi iya musulmi ne ma ba sani ba iya kawuri ne shi da kuma wata kibiya ta same shi kurin a cikin cikin cikin jihadi cikin a badar shin samun garb wata kibiyar ba san mai ita ba ta same shi a nan ya shahada sai tana tambayar labarin ɗanta kamar labarin shi fa'in kanin filijan na tisabarat in ya shiga aljanna in yi haƙuri wa in kana gairar zalik ishtihatu alai filbuka an kuma ba jin da ke ba in sha kuka na in sha kuka na mana yi ta kuka na tun da ba shi da ke ba jama'i kai a gaya mata ɗan aljanna yake a gaya mata kenan ta yi haƙuri ta dangana tana samu aljanna in ko bai samu aljanna ba ta ce in sha kuka na faƙal ya da muke ce wani baiwar Allah hukumar bai ya umma harita inna ha jinanun fil janna wa inna binik asabal firdaus al'ala yace umma harisa a baka aljanna aljannoni a cikin aljanna mana gidaje ya san alka aljanna gidaje aljanna aljannoni ne a cikin aljanna ya samu dan aljanna kanta ba dai bace ba yace wa inna ibnaki asabal firdaus al'ala danki aljanna ma ya samu aljanna firdaus ma daukakiya ita samu kai aljanna ma ta kololo danki yake kaga yanzu ya guri ba ya guri wannan muna cikin fadala ta shahada وعن المقدام بن معد كريب معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويودع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج سنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه abin da yake ruwayar ta mikidar mina ma'ad karib ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shahidi inda Allah sittu khisal shahidi iya da wata daraja wani matsayi a wajen Allah da wasa iya da wasu matsayi wata fadala guda shidda isa mata wani abu wata kyauta ta musamman guda shidda shahidi duka yughfaru lahu fi awwal dafa karin farko ya samu shahada zuba jinin farko za a gafarta mai zunuban shi gaba daya wa yara maq'adahu min aljanna za a gwada mai gidan shi na aljanna ba bi ba wa yujaru min azab alqabr kuma za a kare shi daga azab alqabri nan abu ɗaya ne يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة أبو قداني شيء أي قاهر تكاو أقود أمي قدشنا الجنة ويجاور من عذاب القبر ذا أكاري شيء دق عذاب القبر أبو نبي كنا ويعمل من الفزع الأكبر ذا أمن تدشي دق هرقتا نمي قرما تون القيامة ويودو على رأسه تاج الوقار za a dora mai kambe na nutsuwa kambe ta gulata ta sarauta ke dorawa ta samu nutsuwa ta kamban na al-yaquta yaqut ne mina khairun da mafiya ya fi duniya da abin da ke cikin wannan mutukin wa yuzawwiju sanataini wa sab'in zawja min al-hur al-ain za a arma mai mata 72 na musamman na shahada matan hur al-ain 72 ويشفع في سبعين من أقاربه مزا باشي تيتم متن سبعين أتكين دنجيش وانا رواية ابن ماجه يروتو حق إمام الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد علم القتل إلا كما يجد أحدكم علم القرصة yace mai jihadi ma'ana shahidi za ka shi jini cikin kace-kace ya jini amma da mace zahin da yake ji zogin da yake ji sai kamar ɗayan ku ke jin cizon tururuwa za a ci na kayan tsibirin zai ko to haka mai shahidi haka yake jin zahin ciwon mutuwa kamar yadda ke jin zahin cizon tururuwa wannan ruwaya ibn maja imam turmuzi na sai sun zo da hadisi daga ne kamata mu tsaya wani shine fadala ta shahidai fi sabilillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh